matasa su ne ƙashin bayan samar da ci gaban kowace al'umma sai dai me al'amuran yau da kullum sun gagare su rashin ingantacciyar lafiya ingantaccen ilimi rashin ruwa tsaftar jiki da ta muhalli cin zarafi rashin tsaro rashin natsuwa da kwanciyar hankali ga kuma uwa uba rashin aikin yi hakan ne yasa cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR tare da kungiyar matasa masu bayar da kariya akan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amura da ke ciwon matasa tuwa a ƙuriya Yospis ta shirya kawo muku shiri na musamman mai taken hasken matasa shirin zai duba cikin irin waɗannan al'amura domin samun mafita ga matasan wanda zai dinga zuwa muku a duk ranar laraba da misalin karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi na yamma yamma daga tashar express radio gaskiya daukin karfe mai mita 90.3 a zangon fm gidauniyar aminu magashi garba ce ta dauki nauyin kawo muku
hasken matasa express fm gaskiya dokin karfe mai sauraro ake saurari a daidai wani lokaci a cikin shirin hasken matasa shi da ka zo muku duk ranar laraba a daidai lokaci makamancin wannan shiri da yake tattauna akan al'amura da suka shafi matasa shiri na matasa don matasa tare da matasa gidauniyar aminu magashi garba ta ɗauki nauyin kawo muku shi wanda kuma uh, cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma wato chr haɗin gwiwa da ƙungiya da take yaƙi raddin yaƙi da ciccika masu yaɗuwa da kuma sauran al'amura da suke ciwo matasa tuwa ƙwarya wato yaspis suka yi haɗin gwiwa wajen tattaro bayanai da tsarawa da gudanarwar yadda za a gabatar muku da wannan shiri daga nan ɗakin gidan yada labarai na express fm gaskiya dokin karfe akan mita 90.3 kuma kada ku manta ana sauraron mu akan shafinmu na facebook wato express radio nigeria da kuma shafi na zainab nasir ahmad wanda ita ce shugabar yaspis din a matsayinta na sabuwar matashiya mai jan ragamar wannan kungiya ta yaspis misalar a yau kamar yadda sanarwa ta gabata tun ranar litinin kenan shirin hasken matasa zai magana akan kalubalen tsafta lokacin al'ada da kuma cututtuka masu yaduwa a tsankanin matasa wannan shine maudu'inmu na yau wanda kuma a tare da ni akwai abokin aiki na Muhammad Adam Tudu Murtala.
Tuni kuma Nafisa Murtala Ahmad zan jagoranta inda daga bisani kuma Uh, za mu ji Muhammadu da sauran mu A ɗakinmu na yaɗa shirye kai tsaye hannu na dama akwai Metron Rab Musa, Metron muna miki lalai mahaba. Assalamu alaikum. assalam. A can gefen Metron kuma muna tare da Malama Amina Mustapha Muhammad. Malama Amina.
Masarar Assalamu alaikum.
Yawwa daga can gefe kuma akwai Malama Khadija Aliyu Suleiman. Malama Khadija. Aminu alaihissalam. A nan gefe na kuma Hajiya Maryam Ibrahim Idris Maryam muna miki lale marhaba.
Masu sauraron mu barkanmu da warhaka.
To barkanmu ka dai ki da zuwa dukan ku shirin hasken matasa yana muku lale marhaba. To kamar da na faɗa a farko cewar za mu tattauna akan ƙalubalen tsafta lokacin al'ada da cututtuka masu yaduwa a tsakankanin matasa. Mun san cewar 'ya'ya mata su aka sani suna yin al'ada sai dai kuma abin da yake zama musu ƙalubale ke ci musu a ƙwarya shine ita wannan audugar mata da akan yi amfani da ita a wannan lokaci. Wasu suna amfani da ita, wasu ba su amfani da ita suna amfani da wani abu akasin haka. wasu kuma a da suke amfanin ma da ita ba lallai ba ne sun san tsari da yanayin yadda za su yi amfani da ita domin wannan lokaci lokaci ne mai haɗari kwarai da gaske a wannan shi sa aka ce cututtuka masu yaduwa a wannan gaba ce idan ba a kula ba ake samun kamuwa da cututtuka don haka muka ga shirin ya ga yana da matukar muhimmanci in aka yi la'akari da yospis da take yaƙi da cututtuka masu yaduwa ita kanta chr bincike take yi na cututtuka ɗin da kuma uh, gano yaya ina matsalar take kaga a tsakankanin al'umma waɗannan ƙungiyoyi ba ƙaramin hangen nesa aka yi ba ita kuma wannan gidauniya ta aminu magashi garba ta ce na ɗauki nauyi a zo a faɗakar a wayar da kan matasa domin a ilmantu kuma a fa'idantu domin a tabbatar da kawar da cututtuka a tsakankanin al'umma musamman 'ya'ya mata da an san cewa su ne iyayen gobe su suke renon ciki su suke haihuwa wanda kuma wasu cututtukan a wurin haihuwa akan iya samar da su daga jikin uwa su koma jikin ɗa kada mu cinye lokacin Malam Muhammadu me aka shirya wa shirin namu na yau?
To kamar yadda Hajiya Nafisa ta magana tun da yau shirin namu duk hajiyoyi aka tara.
Gas.
Duk a cikin shirin.
A to abin da hajiyoyi ne To, ai.
shiri ne na matasa domin Don matasa.
matasa kuma daidai da matasa na wannan zamani.
Gaskiya ne.
Ah, kamar yadda sanarwa ta gabata maudu'in da za mu tattauna akan wannan al'amari na sanin masu sauraron mu da yawa in aka ce al'ada Mm, abu ne da muka riga muka sani.
mm.
To amma tambaya ta farko da za mu tafi kai shirin gadan-gadan zan fara ne da Hajiya Rabi Musa.
To.
Wannan bangaren ta ne sashi ne na lafiya Na ta ce lafiya.
masu abin ba a karamba ne.
Ga ina waye isa.
To Hajiya Rabi Na'am.
tambaya ta farko da zan so in yi a wannan gaba na sakon masu sauraron mu na gida suna nan sun zuba ido su ji Mm, a wannan yanayi da muke ciki Mm.
da cututtuka suka cika wannan zamani.
Na'am.
ta yaya mace za ta tsabtace kanta yayin da ake al'ada Yawwa, alhamdulillah. Wato da farko dai a a yanayin nan yadda muke ciki Mm.
idan mace ta samu kanta a ta fara al'ada wato ko in ma yinta ne na farko ko kuma ta daɗe tana yi wacce ta fara bata fara yi ba ta ga al'adarta ta farko kaga abin da ya kamata ta yi za ta gaya iyayenta kan cewa gashi abin da ta gani daman can to din a makaranta an gaya musu a islamiyya ana gaya musu a boko ana gaya musu ga, ga yanayin a, ci- da, a shekarun da za su fara al'ada da za su ganta da yanayin da zai dinga zuwa to da zarar dama in yarinya ta ga wannan za ta gaya iyayenta iyayenta kuma su abin ya dawo kansu kan cewa su za su gaya mata yadda za ta dinga amfani ta tsabtace kanta ta dinga amfani da auduga da irin abin da za ta saka ko ba haka ba su samo mata auduga na farko kaga wata da yake ma yanzu kai ya waye ba ma 'ya'yan in sun faɗa sai dai su ce a ba su kuɗi su yi pad za su saka ka gane in an ba su sun san yadda za su yi amma mu iyaye mata ya kamata sai mu gaya musu inda ake sakawa da kuma yadda za a dinga canja ta akai akai ka a batta ta dade a jiki idan ta sa at least dai yau in ta in ta sa ta fara kamar yau in ta sa guda ɗaya da safe ta fara to idan at least ya kai kamar awa ɗaya haka sai ta canja idan ya kai wani awa da ta jan- ta- ta dinga canja dai akai akai saboda rashin canja audugan nan zai kawo ni kuma matsala a gare ta tunda kaga farkon farkon yi ne wasu yara suna jin kunya idan suka yi dinnan sai su matse jikin su su yi ta takura kan cewa ba za su faɗa ba ba a san abin da yake damun su ba to ya kamata mu iyaye mata mu za mu gaya musu idan kin fara al'ada ga abin da zaki ga abin da zaki da wannan wando da wannan wando wandunan ki gaba daya sai ki- kai a matsayinka na mahaifiya sai ka ware mata tunda ba ta gaya babanta ba kai za ta gaya wa sai ka ware mata wandunanta wanda za ta dinga amfani da su wannan kuma ta ajiye sai ta gama at least ka samu mata wando kamar biyar shida inda za ta dinga canjawa Hajiya Rabi.
na'am Idan na fahimci Muhammadu mm, wato a matsayinki na ungozoma mm, jami'ar kula da lafiya mm.
a- a- a- a- ki aje matsayinki na na uwa uwa yawa Mm.
mu kujerarki ta aiki eh ya ya kamata ɗiya mace ta kula da kanta la yayin da take al'ada duba da irin ke san yanayi ne mai haɗari Mm, yanayi haɗari.
yawa mm.
yawa. haka ne Muhammadu kwarai da gaske To, a a matsayi na na mm, Jami'ar unguwarzoma unguwar jami'ar zoma.
lafiya unguwarzoma yadda ya kamata mace ta jam in ma mace ta taba haihuwa mato ko aro- auren farko ne ko ta taba haihuwa ko ba ta taba haihuwa ba idan za ta yi al- ta za ta yi al'ada ya kamata ta samu audigarta mai kyau ta samu wandunanta mai kyau ta dinga sakawa saboda kuma ta dinga wanke su akai akai ka gane ko ta dinga wanke su akai akai kar ta zauna da wando guda daya a ce tun daga safe har dare ko yamma za ta zauna da guda daya a cikinta ta dinga canjawa in ka tab- wani sai kaga baya zubar da jinin da yawa Mm.
wani sai ya kai mishi ma kaman awa biyu awa uku bai ba amma wani na saka cikin minti goma sha biyar zaka ga ya jike to ya kamata a dinga canjawa akai akai da wandan da auduga a dinga canja su akai akai kuma ana wankewa in an tashi wankewa kuma a dinga wanke su da ruwan omo da kilin a wanke sosai sannan kuma inda hali ma a tafasa ruwan dumi a zuba a ciki a sa gishiri in ya jiko a daure a shanya sannan wani kuma sai a ɗauko wani a sake amfani da shi wannan da aka shanya a bashi ya dan huta zuwa gobe ko jibi wannan kuma a sake ɗauko wani wandon a sake sawa saboda tsafta tana da to hajiya rabi a wannan gabar sai nake kalla in muka kalli yanayin da muke ciki mutane da yawa wani zai ce babu kuɗin siyan wannan fat din da sauransu har a ce duk bayan awa ɗaya za a canza guda ɗaya akwai kuma mutanen da suke rayuwa a karkara Mm.
wasu muna fi amfani da irin tsimma ko dai wani yanki haka Mm.
ya ya kamata a kula da wannan yankin yauwa alhamdulillah ko anan din ma wasu ba lalle bane kaga za su yi amfani da fadin akwai kuɗin wai ba babu ba ba ba su da shi bane amma suna sa wai sai kaga maimakon su sama auduga wasu pampers suke sakawa yanzu Da kyau.
misali saboda yawan zubar jinin da suke yi ka gane wasu kuma suna da kuɗin ga auduga ga komai da kuma za su ba ƴaƴan za su ba komai amma su sun yi preparing sun fi so su sa tsumma to tsumman nan ba ana nufin tsumma irin na bola na wani abu a'a kyalle mai kyau imma mai fari ko baki misali ko ja ka gane in ma wasu musuli sun fi yawan yi da da ja ko baki idan ka same su da yawa zaka samu kamar shida ko bakwai idan kika sa ɗaya yau in ka sa ɗayan kaga kamar guda shida ba za ka iya jika shida ba in ba roshi mutum yake ba in ya saka na farko da zamar ka ji mutum ai mace tana zaune idan ta sa in tana al'ada za ta ji ta jike ko bata jike ba za ka ji a jikinka sai ka je ka canja in ka canja ɗaya za ka wanke in ka wanke shi a ban ɗaki za ka shanya shi za ka ɗauko wani kafin ka gama amfani da guda shida nan a rana sauran sun bushe No.
Ka To, fuskance ni?
na fahimta na fahimta kwarai da gaske to bari in dawo wajen hajiya maryam kamar yadda nace hajiyoyi ne yau a cikin zauren nan lalle ka hajiya maryam hajiya rabi ta yi mana bayani a fi mahanga irin ta bangare na masana kiwon lafiya idan muka da bangaren ku na uwa ya ke kalli wannan yadda ya kamata a ce iyaye mata sun kula da 'ya'yansu musamman na farko farkon nan wanda ba su taɓa yi ba a wannan lokacin suke fara yi akan samu matsala sosai wajen samun kyakkyawar fahimta tsakanin uwa da 'ya'yanta ya ya kamata abin ya kasance To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya da kai. Duba da mu a nan yankin mu na Hausa Fulani, za ka ga cewa su tari idan musamman ma in yarinya wadda take al'ada ita ce ta fari a wurin uwarta. To za ka ga cewa yana da wahala matuƙa yarinya ta je ta samu mahaifiyarta ta gaya mata ta ce ta fara fa al'ada. saboda babu wannan shakuwa na uwa da ɗiya a tsakaninsu saboda tun farko ita uwa bata jawo ta a jiki ba ta nuna mata cewa ta ta ma nuna mata cewa to fakin kai shekarun al'ada kuma shekarun nan na al'ada ma idan mun duba wasu za ga suna fara al'ada ne daga shekara tara wasu sha ɗaya wasu kuma sha hudu to da an ga cewa yarinya ta fara al'ada wata za ta ji tsoron ta gaya mahaifiyarta saboda wannan shakuwar da ba su da shi ba ba ta samu wurin mahaifiyarta ba sai ka ga cewa ta je ta samu koyayenta ko mahaifinta ko kuma ta je makwabta ko kuma ta je a tura ta ko wurin kakarta ko yan mahaifiyarta ko dai wata wadda za ta zo da ita ce mata bayani kuma a nan inda aka fi ake samun akasi shine ba za a yi mata bayani dalla dalla yanda za ta san ma menene shi wannan majinin al'adan ba kawai abin da za a ce mata shine to da ta ce ai ta ga jini za a ce mata kin ga jini to kalma ta farko da za a fara gaya mata kenan shine to fa in kika bari ɗa namiji ya taɓa ki zaki ciki ko kuma in namiji ma ya goge ki ko kika zauna kusa da ɗa namiji zaki ciki saboda tun da kika fara ganin jini zaki ciki to kaga wanda yarinya an riga an sa mata tsoron cewa fa duk inda ta ga ɗa namiji za ta yi ciki bata ma san menene al'adar ba kaga a matsayinki na uwa ya kamata ki zaunar da yarki to kin ga al'ada eh to wannan abu ba abun tsoro bane ba abu ne wanda kowace mace da Allah ya halice ta a doron ƙasa za ta yi wannan al'ada abu ne na ibada wanda duk wata wata za ki rika gani wata za ta yi shi kamar su hudu a ra'a sati wani su bakwai amma idan ya zarce kwana bakwai ya kai shi kwana sha biyar to al'ada ce saboda haka zan nuna miki matakan da zaki bi yanda zaki ki tsaftace kanki a idan kika ga wannan jini na al'ada mataki na farko da uwa za ta yi shine ta samu pant kamar yanda ita matron ta yi magana ki samu pant ki samu Kamfe ko?
auduga kamfe yawwa a samu kamfe sannan kuma ki samu ita wannan auduga wadda ake ce ma pad idan babu pad ki samu kyallan nan da hajiya take magana ki zaunar da yarki to yanzu dai tunda kin kai munzulin kin kai wannan mataki na fara al'ada zo in nuna miki yanda zaki amfani da wannan auduga ko kuma wannan kyalle za ta nuna mata yanda za ta shi kan shi kanshi audugar za ta nuna mata yanda za ta sa shi a jikin wandanta za ta nuna mata kin ga idan kika samu auduga ki ga yanda zaki sa sannan kuma idan lokacin ta ne na farko kamar yanda Hajiya ta yi magana dan wata za ka ga cewa daga ranar da ta ga wannan al'adai ba za ta ƙara gani ba wata sai bayan kwana uku ko sati ɗaya kuma jinin ba zai zo mata da yawa ba zai zo ne dan kaɗan kila sai bayan kwana biyu ko kwana uku sannan zai zo da yawa to idan ya zo da yawan nan wata kuma ba lalle ta ƙara ganin shi ba kuma sai bayan wata biyu ko wata uku saboda duk wadda ta fara a wannan za ana akan dan samu dan wannan dan zango na lokaci na watanni kafin kuma ta cika gaba da ganin shi akai akai to za ta nuna mata yadda za ki sa wannan audugan kuma za ta ce mata bayan awa ɗaya ko awa biyu ki je ki canza idan kin canza za ki nannaɗe ki samu takarda ki ɗaura wannan audugai ki sa a cikin wannan takardar ki samu bakin leda ki ki sa a ciki ki daure ki samu wani wuri a kewaye ko a ban daki inda dai ba kowa zai gani ba ki adana idan kuma tsimma take amfani da shi za ta ce mata kamar kamar yadda hajiya ta yi magana za ta ce mata to idan bayan awa daya kika ji baki ji daɗin jikinki ba to ki ɗauki tashi ki je ki canza wannan audugan ki canza wannan tsimman shi ma ki wanke shi amma wanke wanda za ta yi za ta ma za ta tabbatar da ta wanke shi sosai jinin ya fita saboda shi jini karni gare shi kai kanka da kake wani lokaci in yana tare da kai amma za ka ji karni kai kanka baka baka iya motsawa ko shi sa hajiya rabi ta maganar amfani da omo mai Yawwa.
zafi da gishiri so da idan ta sauransu.
wanke shi din za ta wanke shi kamar so uku so hudu sai ta tabbatar da jinin ya fita ruwan ruwan kalar ya canza daga wannan kalar ruwan ya zama farin ruwa sannan sai ta samu in ma ba ada in ma ba su da halin da za su sai su jik su waye to ta samu gishiri sai ki samu gishiri sai ki dan jika wandan wai wannan tsimman a ciki ya dan tsum kamar minti biyu sannan idan ya jika kika wanke sannan sai ki fito kuma shanyar da za ta yi ba a cikin kewaye za ta sa shi ba a waje za ta fito ta sa shi a cikin rana saboda idan bata sa shi a cikin rana ba wannan akwai kwayoyin cuta da za su iya zama a jikin wannan kyallen so idan ko aka shanya shi a waje rana ta bige shi duk ya kashe wannan kwayoyin cutar wanda ko da yarinya ta amfani da shi nan gaba ba zai sa mata wannan kwayoyin cutar ba Na'am to hajiya Maryam akwai abin da ake cewa wai rigakafi ya fi magani. Bai fi kyautuwa a ce iyaye sun zaunar da 'ya'yansu sun fara ba su wannan ilimin abin sun karantar da su sun fahimtar da su kafin ko kuma in ce irin dab da lokacin da aka san za su farawa ko kuma a'a dai a bari sai sun fara tukuna.
Eh to alhamdulillah kasa idan muka duba da iyayenmu na da da kuma zamanin da muke yanzu a da iyayenmu suna jin kunyar kaga sun zaunar da mu 'ya'yansu sun gaya mana cewa to idan fakin kusan fara al'ada to wannan kunyar hai tana nan a tattare da su sai dai a tura shi sai su je su za dai su yi magana da ko kakarta ko yarta ko dai wata 'yar uwarta za ta ce zan turo maki wacce na ga alamar ta fa ta ga dan ma su ba su cewa al'ada sai a ce an ga katin mata dan ban man cewa akwai wata mai aikin modiran da ta fara ganin al'ada ta zuwa ce ta same ni ta ce ma anti na ce mata na'am tana ta nuku nuku na ce mata menene ta ce ni fa na ga katin mata na tsaya na dinga tunani, Me menene katin katin mata na ce katin mata kuma har wani kati ke akwai na mata eh wallahi anti katin mata na ce ke da Allah tafi ki bani wuri idan ban ni ban san wani katin mata ba to sai da muna zaune da ita da ta tashi ta tashi za ta tafi to shine sai na ga sai na ga to sai na fahimci me take me nake me take nufi so kaga a zamanin da kowa da irin sunan da yake gaya mashi so sai a ce wacce na ga na lura ta kai em, lokacin budurcinta zan turo ta cika budurci zan turo ta ke mata bayani amma yanzu kuwa saboda yanzu makarantu ana health talk wato bayanai da ake kan kiwon lafiya yanzu kaga yawancin yara duk ma sun san menene al'ada wata ma in bata ma zo ta tambayi mahaifiyar ba za ka ga direct za ta tafi wurin mahaifinta ya danganta da irin shakuwar da take da shi da ita da 'ya'yan da da mamanta da babanta za ta je wurin ba abba eh to ni fa wannan watan fa ka so man fad ko ka so man auduga in ya ce a umman kifa ta ce ta ce ita ba abin da ya dame ta so kaga tafiya in ta tafiya shi baban shi zai rika zaunar da ita yana kwatanta mata yanda za ta sa yanda ma za ta yi amfani da audigai sannan kuma yanzu ga faɗakarwa da ake wayar da kai da ake yi da kuma irin jingles da ake yi kamar yanzu wannan wanda muke yi kaga muna yi ne wannan shi tattauna kaga wanda ma yake karkara zai ji kuma zai san ilmantu.
zai ilmantu kuma zai san amfanin ita fada din da kuma shi kyallar da muke amfani da Na'am.
Gode mun gode Hajiya Maryam kwarai da gaske da wannan gudunmawa da kika bayar. To idan muka koma baya shi dai wannan shiri da muke gabatarwa na hasken matasa wanda takensa shine kalubalen tsafta lokacin al'ada da kuma cututtuka masu yaduwa a tsakankanin matasa wato wacce rawa al'umma za su taka. a tare da mu bayan jami'an lafiya bayan uwa ja Maryam a matsayinta na uwa muna da 'yan mata guda biyu wanda za mu ji daga gare su irin kalubalen da suke fuskanta a wannan lokaci da kuma irin yanayin abubuwan da suke amfani da shi sannan su gaya mana cewar yaya suke so al'umma ta taimaka musu wajen ganin cewar sun guji kafin mu dawo gurin ku ku gaya mana um, to ai gaskiya ne su ne me me me me daki Shi yasa yanda yake mashi yawa yawa Amina Mustapha Muhammad Anti Nafisa.
a matsayinki na matashiya kuma mai amfani da ita wannan auduga ta mata ya wani irin kalubale kuke fuskanta kuma akwai wasu cututtuka da kike da ilimin s- bayanin sanin su cewa da suke kamuwa da 'yan mata a dalilin rashin tsafta lokacin al'ada Eh, to Anti Nafisa ai duk kusan abin da za mu ce ma Anti Maryam da Anti Rabi sun gama cewa amma ai za mu zo kuma mu ji naku amma dole ai za mu faɗa.
da dama suna na-
eh to kalubalen da muke fuskanta kamar yadda Anti Maryam ta faɗa iyaye ba sa jin mu a jiki kamar farkon fara al'adan iyaye su ja especially ma uwa mace ya kamata ta ja ba sai an je ga namiji ba tunda abu ne na kunya ba za a sa uba ba so uwa ya kamata ta ja mu a jiki to wannan babban shine mafi farkon ma kalubalen da muke fuskanta dan ni lokacin da na fara period ina wurin tatuniya kenan da na gan shi kuka na fara yi jikina ya rinka rawa rawa kuka na wuni ban fito ba daga daki mamanmu sai ta leko lafiya in yi shiru lafiya ni dai in yi shiru sai ta zo ta same ni ga ciwon ciki kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ta same ni dai sai ta turo yata da ta yi notisin abin da yake damuna sai ta turo yayata me yake damin ki na ce mata ni fa wani abu nake gani abin tsoro waye waye ta ce min a'a to mu je wurin maman na ce a'a ni ba zan iya zuwa ba ku je dai na ce a'a ba zan iya zuwa ba so kin ga wannan rashin jana a jikin da ta yi farko ma shi ya fara bani problem da ta turo min ya ta kamata ya a ce ita ta zo da kanta so sai ta turo yayata ni kuma sai na kasa sakin jiki in gaya wa yayi tawo me yake damuna sai daga ƙarshe sai da har na gama wannan watan to to a da ƙarshe sakan yauwa ƙarshe ƙarshe sannan sai take gane na ke zo a islamiyya ba a ce muku kaza ba a makarantar bokon ku ba a ce muku kaza ba na ce an faɗa sai in yi shiru saboda da kunya da tsoro duk yana damuna don wani lokacin tunda abin ya faru kullum sai na yi kuka Mm, ina jin tsoro to me wannan mm, ana gaya mana a islamiyya amma ai ba komai ake budewa a gaya mana ba mm, mm.
to zo sai ta tura ni wurin kanwanta kafin in je ta mata waya ta ce mata kaza da kaza da kaza da kaza ga abin da yake damuna ina zuwa to ke yanzu da kika zo kika fara wannan ai sai ki zo ki gaya min abin da yake damin ki nayi shiru to duk ranar da kika tsaya namiji yana taba hannun ki za a ganki da ciki. sai na ɗora hannuna aka na fara kuka to gani da ya yi maza a gida idan na suka riƙe min hannu ciki ya fito to ya kenan Kin shiga uku.
na fara kuka a ake ba fa haka nake nufi ba tsaya to daga nan sai kanwa mamana na kwana uku a wurinta ta ja ni a jikinta ta fara gaya mini kaza kaza in kin ji kaza kaza za ki sha ki sha magani kaza kafin ki ji kaza kaza da kaza da kaza da kaza ta dai wayar min da kai yanda zan yi to da na dawo ma kafin in dawo maman mu ce ko waye ne ya gaya wa babana ai ga abin da ya faru su dama ina ganin yawan ganin pad din a toilet din mu tunda ina da yayi mata ina ganin ta a toilet din mu amma ban san me ake da ita ba lokacin sai dai in dauka in karanta in aji in karanta in aji tunda lokacin ma ban wani iya karatu sosai ba sai na taron an kawo da panties da pad da waye sabo ina dawowa daga gidan kanwa mamana sai ba mamana ta ce min to wannan da shi zaki rinka amfani yanda kanwata ta gaya miki kaza da kaza kamar guda biyar shida da shi zaki rinka amfani in kin ga wannan abin wannan kuma ba za ki amfani da shi ba in kin gama ki shanya a rana ki menene ki sa mai je muna da haifo da waye ki sa ki wanke ki Wato dai shanya a rana an koyar da ke yadda za ki yi Gaskiya, amfani da ita.
alhamdulillah an koya To, min to, kam to, sosai.
amma ta ɓangaren al'umma, wace irin rawa kuke ganin al'umma ya kamata ta taka wajen ganin cewar an fitar da ke kin yi sa'a, gaskiya alhamdulillah kin samu wannan damar. Wace irin rawa al'umma ya kamata ta taka wajen taimakawa 'yan mata wajen su fahimci wannan lokacin me ya kamata su yi, ya kamata su kare kansu daga kamuwa da cututtuka masu yaduwa, wanda wasu su daga wannan cutar ake kasa zaman aure.
haka ne kam gaskiya sosai eh kamata yayi tun daga ma wannan program din da muke yi ma yanzu wannan shirin da ake na tattaunawa Mm.
ga uwa ga ma'aikaciyar lafiya mu ma ga mu matasa so wannan program din ma ba zan ce ya wadatar ba amma ire-iren su Mm.
za su iya taimakawa matasa su san to ko ba a gaya mana a gida ba ai mun ji a rediyo mun gani akwai shafi akwai page a instagram akwai a facebook akwai a ina ne Matasa! Ai, ai, ai, ka yadda hasken matasa! Na matasa don matasa! Asar suna ma eh in kace gaskiya kawai.
akwai shafis da yawa To, ka ji akwai a zancen.
facebook akwai a facebook kamar ma yan CHR din nan gidauniya Aminu Magashi Garba nan su ma suna Suna wayar irin da wa'annan kai.
abubuwan eh mobilization haka Eh, ta.
duk wani suna abu da yi.
nake son dan kara kai al- amina magana ke da kika to kina magana misali ko matasa suna sauraron wannan shirin kusan ji ba su Eh, ilimin da ai ake abin da na fara ma faɗa kenan ire-iren su idan za a sake Za zo budawa gurin Mm.
yanzu Allah ya sa gaki abin da Antina Fisa take so fito mana da shi anan shine watakila akwai jan hankali ga iyaye maza siyo da abin da yarinya take bukata Gaskiya, din kaza kaza irin waɗannan abubuwan watakila kin ga suna ji sun ƙara da sun shirin ƙara haka sakon ya ne je.
gaskiya ka gani Yawwa.
kamar yadda na gaya muku kafin in dawo daga gidan ƙanwa mama na baba na ya riga ya siyo abin da To duk na- zan iyayen da ba bukata waɗanda su baban su bai sa. Ai ce ke kin yi sa'a.
Yawwa.
Haka Haka ne.
waɗanda baban su Sauran bai siyo al'umma.
musu ba fa.
ko uwa bata saya ba ko baban bai saya To, ba To, ko ai yayyan ba rashin su jan yayyan ba a su Maryam yaba.
kamar yadda kika ce rashin jan a jiki shi zai sa yaron ma ba zai iya ma faɗa ba bare a san lokacin yayi a sai ko ta faɗa din in ba su da hali fa eh to haka ne kam amma Mai sauraro shirin hasken matasa don matasa kuma tare da matasa inda muke tattauna kalubalen tsafta lokacin al'ada da cututtuka masu yaduwa a tsakankanin matasa. Shin wace rawa al'umma za ta taka? Ah, ah, Amina ta ce ita dai ta ta tsallake eh, rijiya da baya. Allah ya mata ya tarfa garinta nono ya mata gyaɗar dogo ita kan ta samu. Khadija Aliyu Sulaiman. a matsayinki na matashiya ɓangaren matasa da su kuma ba su yi sa'a irin ta Khadija ba. A afuwan eh, ba su yi sa'a irin ta Amina ba ke ce Khadija kakata ta kaina. To, wannan eh, tsimma ko yadi ko zani da Metro Rabi ta faɗa da Hajiya Maryam ta faɗa. Y- ya kike ga ta wace hanya za a taimaka u- al'umma ta wajen faɗakarwa ta wajen wayar da kai a taimaka wa irin waɗannan 'yan matan wajen ganin cewar gurin amfani da shi ba su samu damuwa ba
gaskiya kam ya kamata iyaye da yan uwa su taimaka wa 'ya'ya mata a ni wannan dangala buɗe murya ki tsohuwa Shi ce ko dama eh kike- mana lalle ko to gaskiya ne.
ashe yasa kuma ga mun zo mun sa ta gaba gaskiya duk mun baibata da baibayi to to ina ga mu ne muka sa- zuba mata arwa a wannan lokaci gaskiya 'ya'ya mata suna buƙatar kulawa ta musamman saboda su kansu za su dinga jin su a takura ne ba a sake ba saboda dimo jinin yana fita za su dinga jin wani iri a jikinsu mutum ga ya kamata a ce uwa ta ce zo ga yanda zaki ga kuma abin da zaki kamar kin ga ita yadda Amina ta ce Mm.
ita ta samu damar yin amfani da pad Mm.
ni kuma kin ga ban samu damar yin amfani da bana amfani da pad ina amfani ne da tsumma ko Ta.
alhamdulillah ina amfani da tsumma kuma ina jin daɗi eh saboda ina amfani da shi yadda ya kamata Mm, mm.
kamar misali ina da guda shida Mm.
to idan na gama idan abin ya zo mun Mm.
zan shiga ban ɗaki ne in saka shi daidai to duk bayan awa ɗaya da rabi haka Mm, ko mm.
awa ɗaya Mm.
sai in cire shi in yi amfani da antiseptic saboda ya kashe mun Mm.
Ƙwayoyin Ƙwayoyin cuta.
cuta. Mm.
yawa sannan sai in wanke shi sosai in na Mm.
gama sai in je in shanya shi a rana Mm.
to gaskiya ni bana samun matsala To ta ina za a taimaka wa 'yan mata da suke da eh, damar si- t- t- amfani da tsimman nan fa ba fa ce aka yi aibu ba ne. Ko ba gaskiya ba ne? Ba aibu ba ne.
Tunda dama dai Metiran ma ta ta faɗa ta ce suna da hali ma masu halin suna ƙin amfani da audugar sai su yi da tsamma yawwa. Ni na san wacce wallahi in kun ganta haɗaɗɗiyar yarinya. Haɗaɗɗiya ta ƙarshen haɗuwa fa. Amma ta ce ita ba ta ganewa amfani da auduga ta fi ganewa amfani da tsimma. Saka ka a tunanin wai amfani da tsimman wani aibu ne ko gaskiya wani ba ba kazanta.
kazanta bane ko ba Yawwa.
aibu bane ba To ta yaya za a taimaka a wajen wa- al'umma su taimaka waj- wajen wayar da kai da faɗakarwa domin gudun idan rashin ko ita auduga kake amfani da ita idan baka kula da kanka za Gaskiya ka iya za ka kamuwa da samu cuta.
matsala.
Ya ya kamata a taimaka wa 'yan mata wajen ganin an wayar musu da kai an faɗakar da su domin kawar da su daga kamuwa da cututtuka yayin al'ada.
gaskiya abin da ya kamata a wa 'yan mata a ja su a jiki a dinga cewa ga yanda za ku yi misali idan za ki yi amfani da shi ko wata yar uwarki ko uwarki sai ki ce ga abin da za ki ko ki wanke ko kuma idan ma da fatin kike amfani sai ki cire ki yaddar a dinga dai gwada musu lokaci zuwa lokaci su dinga gyarawa to mun gode kwarai da gaske hajiya khadija ta da san kafin ke magana nan ma an tuna bisa wannan wani abu da ya tuna min Ehem.
akwai wasu yan makaranta da aka kama a Kaduna wanda aka yi garkuwa da su mata wanda aka ajiye a daji ina jin da zaki ji labarin su ma karshe dai abin haka ya koma saboda sun dade a daji Eh.
so matan da duk irin wannan matsalar su ta so musu sai dai a dauki zanin wance A yanga.
ya gashi Eh, a ai, yi wannan amma, akwai eh.
matsalar wannan wannan ma nata ya zago haka haka haka Oh, Allah.
har dai Allah ya fitar da wanda ya fitar Eh, gaskiya ne metron rabi na'am
mun san cewar cututtuka da yawa sukan shafi mata ko za ki gaya mana kaɗan daga ciki da kuma illar da suke wa mata a dalilin sanadin rashin tsafta lokacin al'ada alhamdulillah an zo gurin ɗaya ko yawwa ɗaya wanda yake damuna kuma yake cimin zuwa guda da duk mace tun tana budurwa Mm.
har zuwa ma ta tsufa Mm.
yana damunsa shine PID to ciwo ne na Meye kwankwaso PID?
pelvic in- inflammatory disease to shi wannan PID in ya kama ka ko kana yaro kaman Khadija haka Mm, da take amfani da wannan mm, eh, tsumma tsumma ko auduga ce Mm.
in tana amfani da shi ba ta tsafta ba ta komai shine wa'ansu PID da ake faɗa ake ji su wa'ansu na cewa ciwon sanyi to sanyi ya kama ka Mm.
yaro sanyi ya kama shi in yaro ne ba za a kai shi asibiti a bashi magani ba sai a dinga dirka mishi a ka wannan jiko jiko a bashi ya sha a ka wannan jiko a bashi ya sha to idan wannan PID yi maka katutu a kwankwason ka mace yarinya idan ta zo al'ada shine take samun ta tsananin ciwon mara tsananin ciwon mara idan jinin ma ya fara fitowa ki ganshi baki kirin yana fitowa kuma sannan in ta fara ciwon mara nan wata hasu ma take yi to mu irin waɗannan akwai wata wacce ta taba zuwa irin wannan ita tana tunanin ta yi wajen shekara biyu da aure sai ta bata ga jini ba wannan PID ciwon nan shi ya hana ta yin jinin ma ya salam sai take ganin kamar ciki gare ta Allah.
ta kai wajen shekara biyu sai da taka zo asibiti ai ta ciki gare ta ba ta al'ada kwanan satin watan ta shida tun daga nan bata sake al'ada ba har yanzu shekara ki nawa da aure ta ce shekara biyu yanzu kina jin motsi ta ce ba ta ji amma kuma duk wata gashi mara ta tana ciwo ba za ta yi kin ga yana zuwa mata kenan kamar ovulation Eh.
amma ciwon PID ne ya hana jinin fitowa ya ilahi ilahi to da aka je maka aka yi scanning muka je aka yi mata scanning gashi chronic severe chronic PID inna lillahi to wannan abin da kuma idan maganin ya zo magani aka yi wannan sai an sha magani da gaske sai an kashe kuɗi an sha antibiotic da yawa sannan ciwon nan zai fita wani ma daga nan kwata-kwata ya samu infertility ba zai taɓa haihuwa ba Ya salam.
daga wannan PID din ba zai Ya haihu ba salam, ya wani wanda Allah iso ya haihun shine zaka ga an samu an samu magani da kira a gamzo nan a gamzo nan a rubuta wannan a rubuta wannan so irin wannan kaga idan mutum ko iyaye ba su da kuɗi kamar yanzu da in mace yarinya yanzu wannan PID ya kamata idan uwa ba ta da kuɗin za a gwamnatin ma yanzu an rubuta antibiotic guda ɗaya na kaiwa dubu hudu da wani abu bana sana a sha wani abu ko an fara da ƙanana idan ya zama chronic dole sai ka sha In ya babban magani tsananta.
to in ya tsananta to in bai tsananta ba ne ma wala am- insha Allah sai kiga an samu waraka da wuri to amma in ya tsananta nan wala wata sai dai ta zauna a haka To na Ta zama matakai ba ta da- kamata a ɗauka domin gyara?
shine alhamdulillah matakan da ya kamata yarinya idan ta fara iyaye fa ba wai zama za mu gaskiya mu sawa yaya ido ba a ce ana jin kunya yanzu gaskiya fa ni wannan kunyar a- a- yanzu ta ma wuce fa gaskiya ta wuce ko ba haka ba da dai an yi amma yanzu gaskiya ka ce wai danka danka wai ya fara al'ada wai baka san yadda zai yi al'ada ba baka san yadda zai gama ba baka san yadda zai komai ba to idan kuma ya je dauko maka wata magana ta daban fa yanzu ba gaskiya gashi kamar yadda a- Amina.
Amina take cewa akwai a Instagram, akwai a Facebook, akwai a menene menene misali. Ke kin zauna da wayar ki, ko kina da waya, ƴaƴan ki suna da waya, ke kin barta da waya, ta san komai.
Ƙwarai.
To ni na san alhamdulillah ko ƴaƴan mu idan sun da daga Islamiyya me aka koya muku yau? An koya mana kaza. Ya ta ƴa karama tun kafin ta iya ne, wankan janaba ana yin kaza, wankan kaza, wankan haila ana yin kaza. Bata san abin da take yake nufi. ba, Yadda ta amma dai- girma Mm.
da ta fara ta ce mun dama mama abin da ake nufi ke nace jinki nake ai tunda na san karatu ne to kin ga duk da amma duk da haka san da ta fara in kin ga kukan ne na gaya mata kuma na gaya mata na gaya mata na gaya mata har lokacin ma ni gaya mata nake in kin ga kaza zaki ga kaza in kin ga jini ba haka zaki ba kaza zaki zaki kaza amma da ta fara ba ta ga damuwa da kiɗa ta sha ba maki.
amma ina ganin ta ina shigowa gidana daga aiki na san kawai abin ya zo Da kyau.
na ce a'a wata an girma Mm.
mama kaza kaza kaza nace a'a in go kawai na dauko fat na bata ne komai da komai ce ga wannan in kina son ki amfani da auduga gashi in kina so ki bana da wannan fat din mai laushi na sisiyo ya hankaci mai laushi na wanke ne gashi da kyau.
yi amfani da shi in kuma ta fara alhamdulillah ga antiseptic ga komai in babu ma sa gishiri ki wanke ba zuba ido zaka yi ba ka ci wani wai wai sai uba wallahi in ka zuba ido ka ci wai sai uba ne zai kaza wallahi wani uban ma an yi fata tun safe yana nan ya tafi neman abinci ke uwa kina nan da yaki in kuma jigilar ta samu ta samu ke zaki jinya a asibiti ma ke kike yi ko ba ga shi dai uba ya samu kuɗi ya bayar in ma ya samu fa in kuma lokacin da Allah biya samu baya zaka yi to saboda haka rigakafi ya fi magani haka yake.
A Hajiya Rabi kiyaye a ko dinga ta tambaya ta a wannan gabar da na rubuta ta na adana. ta. Tambayar ita ce shine akwai wasu da aka akwai wani abinci ne da aka ware wa mai al'ada da zai amfani da shi saboda wasu a ce kada a sha ruwan zafi kada a wanke kai kada a sha miyar kubewa kada a yi kaza kada a yi kaza in an yi haka Yace to magana fa.
muke na lafiya Eh.
so me gaskiyar al'amarin nan gaskiya gaskiya al'amari babu wani abinci da aka ce kare mai al'ada ta ci komai ma komai komai da ka sani tunanin abinci idan dai za ta iya ci ana cin sa a gidansu a wajen ta samu za ta ci ta ci ta ci mai gina jiki mai gina jiki saboda idan yarinya misali wata um, uh, shekara tara ko hajiya ake fara al'ada ko shekara sha uku ko she- to a lo zarar wannan in baka ba yarinya ka abinci mai gina jiki ya ci ba akwai matsala akwai matsala ka ba ta abinci mai gina jiki ta ci jinin jikinta ya dawo tunda duk wata za a zubar da jini to me ya kamata a yi a kawo wannan abincin miyar kubewa miyar kuka miyar shuwaka kwaɗan zogala kwaɗan rama duk abin da ka sani ka bata ni ya ta an ta gama ma misali har zuwa nake in bata irin ayan tablet din nan ta sha Da kyau.
ka gane ga ko kimara ne ko folic acid ko fasalin sai in bata ta sha saboda jinin ta idawo saboda wani watan ma zubarwa za ta yi Eh to amma hajiya ba wai kin ce a ba yara miya kuka miya kubewa miya waye ganye ai ta ba yarinya in ta gama al'ada ba kai iyayen mu ba su ce a ba in ta gama ba tana al'ada komai ta ko ci yawa Eh, ba wai ba cewa akai wai ba a so wai ko ta sha wani miya ko ka zubi ruwan zaki a karshe ta ta ce ko mai ka- gina jiki.
gina To, jiki.
abinda nake so in magana a nan kin san mutane za su fahimci bayanin ki za a ce ai in yarinya tana al'ada an ce a rika bata miya kuka miya kubewa ganye ta rika ci yawwa komai abincin da suke ci a gidansu mai gina jiki ta yawwa ci shi babu wani babu da wani aka abu kayyade da ya shi.
Ai, wani abin da ta faɗa ke haka da ce shi ne yake wai ba a sa komai Yau, idan da ƙari ma idan da ƙari ma ai kamata a lokacin a taimaka mata idan ba sa cin kifi ma a lokacin misali a gidan a a to wancan unguwa dan dan ci na naira 50 ko naira 20 saboda jinin jikinta ta zubar ko ba haka ba Gaskiya, jinin jikinta ta Jarai.
zubar dole ya dawo gaskiya ne Gaskiya.
kuma ƴaƴan mu idan ba sa cin abinci ana zubar da jini ba a cin abinci sai ka gansu sun zama yawa a sandare ka gane ko in an zo auren ma dai to a je a tafi a tafi tun daga nan ki- kin fara samun matsala ba jini isasshen jini a jikin ki ke ba a koshe ke ba kaza kaza to ya kamata ko idan zaka aurar da yarinya ma ta samu lafiyayya ce kuma mai jini a jika wanda ma mijin shi in ya ganta ya san yes ta yayi ta ya san ta fito daga gidan da ake cin abinci kai ba ta babu abinci banda wacce matsala ta ciwon sanyi babu wani ciwo da wannan rashin akwai tsafta yake haddasawa akwai Wanne akwai gonoriya akwai syphilis tofa.
ka gane ko me kenan da Hausa to ciwon sanyin dai da ake cewa shi ne kashi- ciwon kashi sanyi ne.
kashi kashi ne Iri- dama iri ne.
shi fa- PID wannan dama cikin mahaifa zai shiga misali wannan kuma ciwon sanyi ne zaka kana zubar da mugun ruwa mugunya sosai sannan kuma bacin wannan ma an ma sa a ce mutum bai samu guno- guroniya nan guroniya nan ba da syphilis din nan akwai kaikayi itchin candidiatis da ake samu Oh in aka samu candidiatis din nan yarinya duk abinka in kana tsaye za ki ga yarinya ko mace a tsaye haka dai ga ta zahiri amma daga kakkayen ya kama ta wallahi sai ka gane saboda hannunta za ta sace takarta ko me kowaye a gabanta ma ba za ta gani ba kowaye a gabanta sai ta gama susar daga nan kuma sai kuraje sai jini ciwo sannan kuma wani farin ruwa ya dinga fitowa mara mai wari mai mai a jikin mutum to shine yake lidin idan ba a da wuri ba sai ya samu ya zama wannan PID din da wannan kuma in babu magani sosai ba a baka ba ma ita ya tana jin kunya uwarta ta ki mata magana ta ce gashi ina ciwo kaza kaza tunda idan wai danka bashi da lafiya wa ya kamata ya maganin ne ya nuna ƴaƴan ne uwayen ne to ke baki ja yarki a jiki ba ba ta da lafiya ba fa iskanci ta yi ba tsakanin da Allah ciwon nan da da Allah ya sa wala Allah kuma ciwon nan da ake samun sa na wannan da nake ma na kaikayin a ban daki ake samu wala Allah duk gidajen mu wani gidan haya ne ka gane in kuma gidanku ne gidanku ne ma baka tsafta zaka samu to za a gidan kana da an je ana gidan haya gi- mata goma nan daki ƴaƴa biyar da, da baban da maman nan ƴaƴa goma nan ƴaƴa duk ban daki ɗaya za a amfani da shi baka san wanda zai fita ba ya je ya kwaso wani abu ya zo ya sa kana kana zuwa kana tsugunna kana fitsari a gurin ko bayan gida cutar nan za ta shige ka in ta shige ka kin ga yarinya kina gida ai ba zuwa kai kai fasikanci ka samu ba to kaikayin nan yana ta ci gaba yana ta ci gaba yana ta ci gaba ke kina jin kunya ko kina jin tsoro ki ga baba ki saboda kar ta yi miki fada ba za ki sai ba za ta sai miki magani ba ko ba za ta yi mana wannan abin shine yake jawowa tun daga nan sai ya zama wannan ciwo na shiga shine na na PID to kin ga kuma daga nan jarabe wato shi wannan ciwo shine idan gida mace ba ɗaya ba ce yawwa sai ya zagaye duk Dole sai ya matan zagaye.
gidan ɗaya ce mai Dole shi ɗaya amma ce duk mai shi.
matan gidan ko kuma sai su- namijin ne ma a kasuwa ko dan Ya je kasuwa ne ko mai zai kwaso, je duk sai kwaso ya kwasa eh musu.
sai dai ya kwasa Ya salama.
mutakar dai za a yi fitsari a wurin ba za a wanke ba ba za a sa a wanke ba to saboda dole sai haka in an magani ya kwasa tashi ma a gaba ɗaya za fa- a dole dole rinkice kif gidan nan sai an yi magani to ya kuma kin ga wani kalubale ne wannan Sosai.
wata ma idan ka bata ko kishiya ce Mm.
kishiya ce take da kishiya take yi Abokan kin ga ya zama.
kamata ita ta yi ita ma ta yi mijin ma ya yi to ita in ta san lafiyar ta kalau kamar ni ina da kishiya ba ba na kaikayi miji wacce tana yi ya zo ya ce to kin ga malama Rabi yanzu kin ga wacce tana da kaikayi kaza kaza ni ina ruwa na ni na janyo ta ka can ku karta ni ba zan yi ba to ba za ta warke ba ke ma Ke kuma ma za ba ki za ki kama warke ba.
tunda mijin nan ba zai kyale ki ba zai kyale ta ba za ki kama ita ma za ta kama ƴaƴan kuma za su kama ya sala to kin ga ya kamata tun daga farko kawai ƴaƴa gida ya ruguje gaba Yauwa, iyaye mata ku haƙura ku dan Allah dan annabi ƴaƴan ku dinga jinsu a jiki tsafta tana da daɗi yauwa tsafta kawai a kama tsafta a kama tsafta wala babu wani zancen kankayi ko kuma PID ko kuma mene ma ba za a samu ba mun gode Tunda an riga kwarai da an gaske kiyaye.
hajiya rabi muhammadu akwai tambayar da zaka hajiya maryam ko Ai, ɗaya ta sau kafin ni- mu ni je gun tambaya masu ta dama sauraro ni na taso kansa zan dawo to ko to to je ka Yawa, ni je ka kan- kan nasu Bari ma kafin mu in je fara, ga ma ko da yake bari saboda fara- bari eh, fara da ɗan Amina.
guda ɗaya ɗaya saboda Yawa, eh, lokaci da mu saboda- samu ga masu sauraro tun ɗazu ana ta kiran waya eh.
tambaya ta shine kiran da za su yi s- m- sakon ya je su ji matasan ne suka faɗa Mm, kuma daga suka ga yan bakinsu, uwansu matasa gaskiya ne.
shine wani kira zaki ga yan uwanki mata kamar yadda ake cewa musamman matasa ciwon ya mace na ya mace ne ba Eh, to aminatu to wannan ciwon matasan na matasa ne shi- ni Gaskiya inda na ne.
tafi kenan.
lallai kau wani kira zaki ga yan uwanki mata musamman matasa masu tasowa Eh, wajen nauyin kiran nan da idan zan matsala musu.
ta zo duk kankanta ta kada ta ji shakkar faɗawa Faɗawa mahaifiyarta ba sai iyaye matsala ta gaskiya.
girma lokacin Sannan da a tafi za rasa neman mata magani ina za a yi, gadan-gadan.
sannan kuma ki zo ki faɗawa gaskiya kam wani kira to zaki kiran yi?
da nake yi wa matasa kamar ni yanda abin da ya same ni kaga na faɗa so ba a ji kunya ta ba an tura ni tunda mamamu tana ji kunya ta an tura ni inda ya kamata a je a wayar min da kai to kamar yanda ga social media ga waye ana wayar da kai amma dai still Amina ni ina miki ajiyar da aje a koya a social media nan.
An tuna jita ana koya A'a, fa.
ai, Ana koya, amma dai amma yanzu aje gurin iyaye.
Eh, haka ne Aje kam gurin gaskiya.
iyaye. Aje Iyaye, gurin su ya iyaye.
kamata idan sun jama a jiki mu ma sai mu je mu gaya musu Yawwa.
abin da yake damun mu To gaskiya ne.
so cikin gaggawa ya kamata a faɗa mama kaza fa ya same ni Mm, mm.
to ina jin kaza ina jin ciwon ciki ina jin kaikayi ina jin da wuri kafin aje inda antrap take magana an tafi neman magani da karfi gaskiya ne. Khadija. eh, da- da Irin tambayar da Muhammadu yawa Amina wai- wane irin kira zaki ga matasa wajen ganin cewar sun gaya ma na gaba da su wa du- matsala tun tana karama ba sai ta ta'azzara ba.
gaskiya ne bai kamata matasa mata su dinga ɓoye matsalolinsu ba duk abin da ya same su kamata ya su je su samu na gaba da su ko iyayensu ko yayaninsu ko kannan iyayensu saboda tun tana tun matsalar tana karama kar ta koma babba kuma su ma iyaye gaskiya kamata su dinga jin 'ya'yansu a jiki su dinga jin menene matsalar su su dinga jin matsalar su akai akai To mun gode kwarai da gaske.
abin nan da ake a firamare ba tambayenin tambaye ka in ka Gaskiya.
tambaye in baka tambaye ni to ni zan tambaye ka wata gaskiya.
da ana haka zaki ga abu ya Hajiya faru.
Maryam a ƙarshe kafin mu je ga masu sauraro a matsayin ki na uwa. Yaran nan kin suna ta kokawa a ja su a jiki a ja su a jiki ni abin da na ɗauka shi ne yar ke mace ƙawar ke ce. Ni yan mazan ma ƙawaye Ƙawaye na na ne.
ne. Wallahi ba ba macen ba. To ƙawaye na ne.
ya ya kamata i- i- domin sai ana jan yaro a jiki fa waɗannan ƙalubalen waɗannan matsalolin waɗannan damuwa za su kau. ya wani irin kira zaki ga iyaye musamman mata sannan kuma ga iyaye maza domin da yawa iyaye maza su su kalmashe hannunsu ai matsalar ta ce ta mata wanda ko matsalar nan karshe hajja rabi da faɗa aljihunka ne dai fa zai kuka idan dai kai uban gasken ne mai gaskiya kula ne gaskiya ne to alhamdulillah kin ga antina fi kamar yadda ake ta magana iyaye mata iyaye mata ni bari in bada misali a kaina to ni gidanmu da na tashi mu goma sha shida ne wurin mahaifinmu mata goma maza shida amma abin da zai baki mamaki cewa duk jiyayyen nan nawa mata ba wadda na shaku da ita sai yayana wanda Namiji nake guda bi ɗaya.
namiji guda ɗaya Sakon san ki.
eh ana ta shi ko ka faɗa kaɗai ne aiki a ni ba mu ba mu faɗa Mm.
faɗan dai za mu yi shi dai in muka kila Ku shekara dawo biyu ku so biyu shirya.
ko so uku sai mu dawo mu shirya Mm.
to har yau da nake gaya miki yayi aure ya mun kan mu kowa ya kama gaban shi to har yau in na ji wani abu a jikina wanda ba daidai ba wannan dan uwan na shi dai zan kira Ki ce.
saboda ko da na fara al'ada ni shi na kira ya gashi gashi eh ya yi samu kamar yadda ta faɗa ta ce tana kuka ni zama ne na kasa cin abinci na kasa komi sai ya zo ya ja ni kanwala na ce mashi "Mm, ya aka yi na ce ni ka rabu da ni to a hankali a hankali ina gaya mashi sai yake ce min ai wannan ba matsala ba ce to shi ya fara ma nuna man shi ma yake gaya min menene ma al'ada da ce ce al'ada To.
so kun ga a irin wannan kalubale ga yanayi yayye maza to- kenan da iyaye maza To kin gani da ake cewa iyaye mata su jawo ƴaƴansu jiki su ba wai ki je ki jawo diyarki ki rungume ta ba kamar cingan ba a'a ki zauna ku yi shawara da ita ke ma kanki a matsayinki na uwa kina da naki matsalolin wanda dole za ku zauna da ita ta baki shawara a yi hira a bada a yi labari hira a bada za ta ganki kina cikin wani yanayi za ta ce mama menene ke damun ki sai ki ji ta ce ai ba ba ba baki sa- ba baki san komai ba baki kai wannan lokacin ba to idan bata kai wannan lokacin ba daga ke sai ita a cikin gida ta yaya za a yi ku zauna hakki gaya mata ma wani lokacin ana rena yaya yaya mata musamman ma in tana da karancin shekaru to ya kamata ki zaunar da ita yau ko na ji kaza an yi abu kaza an yi fadakarwa a ri kaza ya kike gani ko kuma ya naga kaza abubuwa ba ma wai akan al'ada kaɗai ba akan dukkan kan rayuwar ita 'ya mace da ɗa namijin ma wacce fa na ga yau ta canza halaye ke yakki ma in za ta fita unguwa ki karbi jikarta ki duba ki ga meye a cikin wannan jikarta ta
To, Allah ya kyauta Am.
Allah Allah ya sa mu Saboda gane da Allah karancin ya lokaci eh, shi yasa aka gaskiya.
takaita, amma Ah, saboda abin da- lokacin yayi kaɗan ko Ah, yayi ya kaɗan, kamata a gaskiya.
ƙara Saboda, kake samu eh, damuwa Mamadu kin kin taba jin kin taba jin Maryam in ta fara magana ta yi burki Allah ko
To akwai akwai akwai lambobin waya da za a kira Amma ana ta mu kira kamar su.
yadda muka saba dan Allah musamman ma mata zan so su ma a basu dama su shigo cikin shirin wannan lambar dai a dore a bawa mata sifili tara sifili ɗaya tara biyar tara ɗaya bakwai biyu bakwai sifili tara sifili ɗaya tara biyar tara ɗaya bakwai biyu bakwai maza kwa iya shigo a sifili takwas ɗaya uku biyar biyu ɗaya sifili tara tara Ni ɗaya.
daina ware musu Eh, na to, ba ta ai, yarda su daure da dai a idan.
dan a ba kowa damar shi.
kuma shafinmu na Wa alaikum Facebook Express assalam.
Radio Nigeria ko Zainab Nasir Ahmad.
Muna jin jinka.
ka. Masha Allah. Na'am.
Malam Badamasi, wace irin rawa al'umma ya kamata su taka wajen tabbatar da cewa an cire wa yara mata kalubalen da ke damun su lokacin al'ada? Mm. To. Mm. Mm. Mm. Mm. Mun gode Masha Allah, muna kwarai. Na ji daɗin bayanan Badamasi. Ya faɗi abin da kwata-kwata a nan gurin ba wanda ya faɗa ba. Saboda me ita mace tana da canjin yanayi ko tana al'ada ko tana da ciki. Metron ta manta, Hajiya Maryam ta manta.
Dama Kuma ƴan dama matan- ni ban sani ba.
Na ji daɗin Salamu kalaman alaikum.
Gulu. Eh.
Salamu alaikum. Yawa.
Wallahi na ji daɗin tattauna ne domin ni saba da alhina na fara juriyar ba na tare da mahaifiyata.
Ta.
Gurin masu wana.
Mm.
Ta kasa ta mun bayani ƙarshe sai wana ta kira ta faɗa ni.
To fa. Ya sunan malamar?
Yana da muna sosai in na tuna.
To ya sunan malamar?
Suna na Fatima.
To malama Fati, ai wace irin shawara zaki bayar kan cewar ai ta wace hanya al'umma da iyaye da sauran kowa zai taimaka wajen ganin an rage irin waɗannan damuwar?
Gaskiya dai kan jikin nan dai shi ne. Don ya yi gwangwalo lokacin sosai.
Mm, mm.
Wallahi.
To mun gode kwarai malama Fati.
Kwarai da gaske. To. Ali, mata ya kamata a ba biyu sai namiji ɗaya.
sai namiji ɗaya to layin To, bai eh, wayan eh.
macen bata To matan sun yi bacci amma dai na ba ku kamar- na ba ku Ah, dakika na- uku.
shi ma idan mu biyu Bari Kuma na kana tafi ɗauke hannun ka Salamu tana alaikum.
shigowa.
Yawa, da muke tare.
To muna jin ka faɗi sunan ka kaka cinye lokacin.
Na'am. To, to muna godiya ƙwarai da gaske.
Salamu alaikum.
Ma'alaikun salam.
Yawwa.
Da muke tare.
Kuna tare da kai da maman zayyadu da dadi.
To, gudunmawa ke.
Gaskiya gudunmawa ta ya kamata iyaye mata su dinga bin 'ya'yansu a jiki.
Ta yaya kenan? Ni ina jin ana ta cewa a jaji kina a jaji kina ta yaya to?
kamar sai gaskiya ni sanda na fara na waje period din gaskiya wai suna ganin kamar har mahaifiyata ma ta nuna kamar rashin kunya saboda ni ce ta fara gaskiya ita ta jani a jiki kuma ita ta gani ma ba ni na gani ba To fa.
ta nuna mini inda zan in wanka na ce mata an mana a makaranta ta ce sai na gaya mata tafi na gaya mata sannan ta wallahi didi da kayan ne amfani da su sai da je ban ɗaki ta ta kulle igiya zan jirgin abin da zan kuma za ta wanke ni Mm.
to gaskiya mahaifiyar mai ita haka take tana da jin 'ya'ya a jiki gaskiya musamman mu mata to haka nake son kowace mace ta ja 'yarta ta jiki Mun gode kwarai da Na gaske gode, mam- ƙwarai da ah, gaske.
Kairat mama.
Da ni abin da nan ji da dare akan maganar matashin nan na farko Eh.
shine wannan yayi mazan nan. Kaga wani dan bada wannan kuɗin Eh, ya matukar zai burge ni dai tasiri.
wannan maganar. Zai Zai tasiri sosai. Salamu Hello?
alaikum.
Ya katse. Duma namiji.
Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam mahaifinsa barka da aiki da suke da abokan aiki.
To, masha godiya Allah.
muke.
Gudunmawarka. Suna.
To alhamdulillah kuna tare da Balarabe Abban Mashahud daga nan bayan gidan Rodi.
To mala abba mashahur muna jin ka.
To alhamdulillah na ji ana ta tabo yan mata yan mata ya kamata mu ma magidanta A taɓo ku.
a tabo mu saboda akasari za ki Kuna al'ada ne?
A'a matan mu nake nufi.
To.
Saboda wallahi za ki ga akwai matan da yanzu wani idan ya tantuna al'ada wallahi ba zai iya cin abincin ta ba sakamakon rashin tsafta da rashin kulawa ta gidan to kin ga ya kamata a ce Mm.
su ma a ja kunnen su yadda duk da sun san abin da suke yake faruwa da su to ga yadda za ki tsafta ki killace jikinki da yadda za ki taɓa abinci da yadda za ki zo gurin mai gidanki to Mm.
duk irin wannan ya kamata a ce a faɗakar da matanmu Mm.
yadda za su gyara duk da sun san abin da yake faruwa amma dai a tunatar da su dai ya kamata su gyara saboda shi gyaran a koda yaushe yana kawo zaman lafiya da mai gida To mun gode kwarai abu mai shahuda sai dai ko abin da ya sa ka ji ana ta cewa 'yan mata 'yan mata ka yi haƙuri shirin baka ji aka ce hasken matasa Matasa.
shirin matasa don matasa kuma ka ji daga bayanan 'yan matan nan cewar ƙalubalen da yawanci ake fuskanta shine ba- tun daga ƙuruciya ba a san yadda za a yi ba shi yasa in an je gidan auren ma ake samun matsala saboda haka ana so a gyaro matsalar ne tun daga farko a gyaro ta daga tushe yawwa shi yasa baka ji mun yi maganar mata magidanta ba amma matsalar ita take ma har- hana zaman auren yawwa Kuma gashi ma ta fito ba?
yawwa aha.
Salamu alaikum.
hello Yawwa, sai kina assalam.
daga muryarki.
ina yi muku fatan alheri ya sunan malamar
ta muna ansawa Na Fatima Ahmad Ramadan daga Zubar.
to malama Fatima Ahmad muna jinki
Wallahi na ji daɗin wannan program ɗin naku.
to me gud Dama dama akwai wata ɗan wasa da ta fara jiya. Tana ta jin tsoro da faɗa, tana ta jin tsoro da faɗa. Wannan program ɗin naku ne yasa kike ta gaya mamu da ce ta fara yanzu. yanzu.
to mu ko ko iya nan mun ci riba mun gode kwarai Fatima kuma mun ji daɗin kiran da kika yi Ah, mun gode kwarai kuma ta saurari shirin gaba ɗaya
Eh ta saurara duka ita ma ta ce ta gode.
To mun gode mu ma a ce mata Allah ya bada lafiya mun Na gode.
san akwai kwarai da ire-iren gaske.
su da yawa.
Ah, Sai ce sosai kawai ta ma.
fito.
Jagus akwai magana?
daga ina ne Egypt da kasar Egypt da suke bibiyan mu da Madina da Algeria Algeria suna sauraron mu Bauchi ehe Kogi to Kebbi da Kebbi to mu muna kuma ki gaya musu in ehe suka bi shafin za su ga hirar gaba eh to shikenan da suke son su duk wanda yake sauraron mu a shafin yake kallon mu kuma yake ji mu a shafin mu na Facebook ko da bayan mun gama a koma pejin nan na Zainab Nasir Ahmad ko kuma Express Radio Nigeria yana nan shirin za a iya duba shi za kuma a iya sake saurara abinda mutum bai ji ba zai ji a madadin bakinmu da suka kasance tare da mu a ɗakin yaɗa shirye-shirye a Amina Mustapha Muhammad muna godiya kwarai da gaske to mu ma mun gode Khadija Aliyu Suleiman muna godiya kwarai da gaske yawwa hajiya maryam ibrahim idris muna godiya kwarai da gaske alhamdulillahi mai rabu musa mun gode kwarai da gaske ma na gode a madadin dukkan yan uwa da ake faɗi tashi wajen ganin cewar an haɗa shirin nan ya haɗa an gabatar da shi muhammad awal tudun murtala bilal aminu a sauran abokan aiki da suke kai komo wajen su maganin cewar shirin ya zo muku kamar yadda ya zo muku gidauniyar aminu magashi garba chr da yospace da fi samar da la'amar nake cewa assalamu alaikum
Matasa, matasa, matasa,
Kalubalen zamani ya yi wa matasa da baibayi ta fuskar hanyar lafiya, ilimi, cin zarafi, rashin samun ci gaba, tattalin arziki musamman rashin aikin yi, rashin ruwa, tsaftar jiki ta muhalli, rashin kwanciyar hankali ga rashin tsaro, ina mafita.
Hasken matasa.
Hasken matasa Eh hasken matasa shiri ne da cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR da haɗin gwiwa da ƙungiyar matasa masu ba da kariya akan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amuran da ke ciwo matasa ciwo ƙwarya wato yasu za ta kawo muku kai tsaye daga tashar Express Radio a zangon FM na mita 90.3 a duk ranar Laraba da misalin karfe 4 da rabi zuwa 5 da rabi na yammaci.
wani gidauniyar Aminu Magashi Garba ta ɗauki nauyin kawo muku. Hasken matasa.